أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ليتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون يا رسول الله ka gaya musu kafuran makka kuma ka gaya wa duk duniya ma da kafiran da musulmin duk ka gaya musu ka ce tawaffakun malakul mauti allazi wukila bikum malakul mauti mala'ikan mutuwa azra'ilu kenan yato allazi wukila bikum wanda aka wakiltar da shi akan daukar rayuwar yarakan ku ya tawaffakum shine zai zai matar da ku وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون bayan kun mutu sai a tashe ku a mai da ku zuwa Allah domin kun mutu zan aje ku ne za a aje ku ne a barzahu in tashin kiyama yayi a mai da ku wajen Allah ubangiji ya saka wa kowa abin da ya dace da shi na aikin sa mala'iku wanda aka wakkala su akan lamuran bayin Allah suna da yawa akwai mala'ikatun billeli wa nahar mala'iku masu lura da mutane dare da rana suna karfi feniya akwai mala'ikun da aka wakkala akan ɗaukar rayuka shine malakul mauti da mataimakansa akwai mala'ikan wahayi da yaƙe-yaƙe shine jibrilu akwai mala'ika na tsire-tsire ruwan da za a zuba shekara da kwayoyin abincin da za a kawo su a shekara hannunsa za a sa da ikon Allah akwai kuma mala'ika mai busa mai busa kaho rayuka su tashi su ne kenan yanzu ibrilu da mika'ilu da isra'ilu da azara'ilu mai ɗaukar rayuka ɗin nan a shi wannan mala'ika wanda aka wakilta shi cikin ɗaukar rayuka akwai wurin da Allah yake cewa sun mace fatu rusuluna wa hum la yufarriqun idan ajali mutum yayi sai manzannin mu wato mala'ikun mu sai su sai su kashe shi wato su matar da shi sun madabrikun akwai wurin da aka ce akwai inda aka ce mala'iku su ne za su karbi rayuka akwai wurin da aka ce Allah ya tawaffa lan fusahi na mautiha to duk waɗannan abu guda ɗaya ne an baton mala'ikan mutuwa domin shi aka wakilta akan wannan lamari an baton mala'iku daban ba wasu daban ba ne a'a mataimaka shi a zara'ilun ne kuma cewa Allah shi ke matar da rayuka in lokacin mutuwarsu ya yi shi ne hakika sauran duka majazi ne da mala'ikan mutuwa ya zo zai ɗauki rai ya sa mala'iku mutanensa sun ɗaɗɗaure mutum sun jajijiyoyin sun ɗaɗɗaure shi idan Allah bai matar da shi ba zai mutu ba haka kuma wanda ake kashewa da ake cewa wakar wa kasar Dawudu Jaluta ko kisan kai da ake yi duka kowa ya kisan kai aka ce shine ya kashe mutum to duk wannan majazi ne Allah da kansa shine mai ɗaukar rayukan bayinsa sauran dukka wakilci da aka yi ba su da wani tasiri Allah shi kadai ne yake aikinsa waɗanda aka sa sun ba wai suna tasiri ko suna taimakon Allah ba haka Allah ya ga daman yi allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un malaikan mutuwa shine zai dinga daukar rayukan mutane har su kare ya zama ba sauran mutum ko ɗaya mai rai a mutane da aljanu gaba ɗaya har mala'iku to idan sai Allah ya kira Azra'ilu yace ka ka je ka duba akwai sauran rai wanda ba a dauko ba Azra'ilu yace ai yanzu kan ba wani sauran rai wanda ba a dauko ba sai dai bawan ka garamin nan raunan nan mai ladabin nan Azra'ilu yau kai shine ya saura sai Allah ya ce masa Azra'ilu kai ne ka kashe mini annabawa na da bayi na salihai da waliyai na da muminai na da sauran bayi na yau kai kuma taka ta zo ce Allah ina neman lutufi ina neman sauki ina neman lutufi ya Allah sai Allah ce ya je wani wuri ya kwanta ya sa kumatunsa akan hannunsa na dama wato in an sawwara shi kamar taswiran mutum domin shi mala'ikan mutuwan nan wato duk duniyan nan gaba ɗaya tana tsakanin hannayensa ne da sawayensa kamar sauran mutane duk gaba ɗaya kamar an zuba dabino ne akan faranti a gabanka kana ganin su sai wanda ɗaukarsa ya yi sai ka ɗauka kuma zai ziyarci kowane gida sau biyu kullum a duba akwai wanda ransa ya ƙare duk wannan dai ikon Allah ne Allah mai iko to shikenan daga nan magana mutuwa dai ta kare tun da mutuwa ta mutu allazi ya tawaffekum malakul maut allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو تري إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون يا رسول الله da za da za ka gani da za a nuna maka filin tashin kiyama lokacin da mujriman nan wanda aka ce musu inna minal mujrimina muntaqimuna wato mujrim sunan mai babban laifi ne da mai karamin laifi zalim sunan mai babban laifi ne da mai karamin laifi fatir sunan babban mai laifi ne da karamin mai laifi babban fasiki wato kafiri kenan fa fasaka na muri rabbi iblis ma fasiki yake kiransa sannan kuma duk wanda ya fita hanyar Allah ko yana sallah yana musulmi to musulmin ne dai amma musulmi fasiki wanda ba mai cikakken imani ba haka in an ce azzalimi babban to kafiri ne inna shirka la zulmun azim sai kuma zalunci na tsakanin mutane da junansu shi ma mai yinsa wanda ba shi da adalci ba shi da gaskiya shi ma na kiransa azzalim haka shi ma mujirim din mai laifi babban mai laifi dai kafiri kamar yadda zai zo nan cikin karatunmu amma karamin mai laifi shine mutum musulmi wanda yake aikata kaba'ira shi ma mujirim ne ولو تري إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم da za ka gani a lahira lokacin da waɗannan miyagun kafirai na ki ru'usim inda rabbim suka sun kuyar da kansu a gaban ubangijinsu me suke cewa rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal salihan inna muqinun ya Allah ubangijinmu wai sai yau ne suka san Allah shine ubangijinsu da dodanni suke bautawa ko kuma katti ko shekan ko son zuciya ma yau su ce ya Allah ubangijinmu absarna yau ga mun gani kuru-kuru da idon mace tashin kiyaman nan da muke musu ba zai yiwu ba ashe gaskiya ne gashi ya yiwu mun gani ma da idonmu wato maganan da manzanni wanda ka aiko suka gaya mana musamman annabin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda isar da manzanci malamai suka wakilce shi bayan sahabbai ashe maganan su gaskiya ne mun gani da idon mu ko mun ji da kunnen mu ga wuta nan tana zabarfaka ido yana gani kunne yana ji rabbana amsarna wa sami'na yanzu kan Allah ubangiji mun riga mun gani da ido mun ji da kunnen mu farjina lamar taliyan inna muqinun yanzu kan mun riga mun tabbata mun yi yaqini abinda ka faɗa wa annabawanka suka isar yaƙini ne gaskiya ne a mai da mu duniya wa na'mal ghayra allazi kunna na'mal in an mai da mu duniya za mu aikata ayyuka masu kyau ba irin miyagun ayyukan da muka yi wanda suka kawo mu irin wannan mummunan matsayi ba idan sun faɗi haka Allah ji ina ai maganan duniya ta kare ai an nade duniyar har ma man da suke kanta ai an nade su maganan koma duniya kan babu walau da yanzu mu ji wannan ki zuru uzi bi rabbim rabbana absarna wa samina farjina na marsaliyan inna muqinun zuka mun tabbata a cikin suratul namik ce walau ruddu la adu limanuhu anhu wa innam lakazibun kariya suke yi ko an mai da su duniya ba za su yi wani abin kirki ba an riga an bata sistem nasu ba za su yi abin kirki ba amma maganar koma duniya ma ai ta kare ina duniyar ma an riga an nade ta inna muqinun ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
ولو شئنا لآتينا كل نفس هديها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أي مغنم كوما دنيا كم تاكاري da ma zai yiwu a komar da ku duniya ba wani abin kirkin da za ku yi sai irin wancan din ne nan za ku sake maimaita balle ba maganan komawa ولو تريد المجرم ناكسو رؤوسهم ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجينا نام رسالنا مجرم ولو شئنا لآتينا كل نفس هديها أي مرغا من ربوتا فريق في الجنة وفريق في السعير mutanen za mu kasa su kashi biyu waɗansu abin da suka cancanta a kai su aljanna inda labran lafi na in Allah ya samu daga ciki waɗansu kuma wa innal fujjara lafi jahim miyagu kuma kai su cikin jahannama ai magana ta kare ko yan wuta ne an riga an rubuta haka ya riga ya tabbata tun lokacin da muke magana da mai gidanku iblis wanda kuka zaba kuka bar annabi na annabi adam da yace tun da na la'ance shi na kore shi shi ko zai ɓadda 'ya'yan adam sai Allah ya ce masa a'a ba dai ka ɓadda 'ya'yan adam ba inna ibadi laysa laka alayhim subhan wa kafa bi rabbika wakila baka da hujja akan bayina sai dai waɗanda suka bi ka su ne za su zama yan wuta tare da kai saboda ku ga kuna daga cikin waɗanda za ku doma cikin wuta magana ta ƙare walau tare idil mujrimun nakisu ru'usihim da rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فرجينا نعم سائلين إنا موقنون ولو شئنا دا من قداما لآتينا كل نفس هديها da mun mai da kowace rai mun ba ta shiriyar ta ta zama musulma mutum ya kirki to in an yi haka ita wutar mai za ta samu an riga bu an mata alkawari ita ma za a cika ta yadda aka yi alkawari aljanna ita ma za a cika ta labula anna jahannama na rantse da zafi na la'amla anna zan shiga jahannama min jinnati daga kafiran aljannu da shaidanu wannati da kafiran mutane ajma'ina gaba daya ba wai mutane da aljannu ne gaba daya za a sa wutar ba kafiran da suka yi suka bi shaidan suka bi iblis a cikin aljannu kafiran aljannu da kuma shaidanu da ‘yan adam ɗin da suka bijire wa Adam suka bijire wa aikan Allah suka bi shaiɗan su ne za mu shigar da su cikin wuta gaba ɗaya Allah kiyaye.
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
فذوقوا عذاب الخلد بما نسيتم لقاء يومكم هذا آه إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد آه ولو إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجينا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هديها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وذوقوا سيكو دندمي با سوران magana yanzu sai dai ku dandami abin da kuka karyata din nan وذوقوا عذاب ku dandami azaba ta wuta saboda kun kun yada kun jefar kun bar abin da muka aiko annabawa da shi ma da shi tun liqa yawmikum haza wato nasiya nan ba ma'anarsa ya manta ba ne domin da mantuwa ne ba za a kawo su wuta don sun manta bauta wa Allah ba rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ya dauke wa al'umma abu uku abinda suka manta suka aikata da abin da suka aikata cikin kuskure da abin da wanda ya fi su karfi ya sa su cikin tilas to a nan da gangan suka bar yin aikin ba mantuwa ba ne wata fassara ce ta mantuwa din aka sa ta nan da gangan suka bari bima na fi su liƙa yau haza saboda kun jefar da saduwa da Allah a cikin wannan rana an sha gaya muku za a yi tashin kiyama za a yi tashin kiyama ba ku yadda ba kun ce za da lanna filar da yana da bi kalgin jadid bayan mun mutu mun zama kashi mun zama ƙasa a sake dawowa da mu a yi mana sabuwar halitta haihata haihata wannan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to kun yi musun wannan abu kun jefar da bin umarni bi ma nasitu liqa'ikum haza fa zuqu yanzu fa zai ku dandani azabar kulli azabar dawwama inna nasinakum yadda kuka bar umarninmu ba ku ɗauka ba mu ma yau mun bar shigar da ku aljanna mun jefan da ku a cikin wuta domin inna na shi na kuma nan shi ma kabar na farkon ne su waɗannan ba mantuwa suka yi ba bari suka yi da mantuwa ne da an yafe mutu shi ko Allah baya mantuwa amma kana rabbuka nasiya a shi ma ya bar su yadda suka bar bin sa suka bar bin umurnin annabawansa suka karya ta gabuwa da shi shi yanzu shi ma ya bar su ko sun yi goga kamar yaya ba zai kula da su ba inda na fi naku ba zu kuwa zabar kuldi ku ɗanɗani azaba ta dawwama ma kuntum ta'amaluna saboda miyagun ayyukan da kuke aikatawa إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون iyakan wanda za a karanta mana a karanta masa ayoyin nan namu ayoyi waɗanda ake gani kudin zuru ma za fi samawa tuwarar Allah yana ce mu dubi sama mu dubi ƙasa mana me za mu gani ai sai ayoyinsa tadrim ayatina bil afaq fi anfusihim ku dubi gabar ku dubi yamma ku dubi kudu ku dubi arewa ku dubi sama ku dubi ƙasa ba abinda za ku gani sai ayoyi mu duk inda kuka duba ka duba jikinka ya ishe ka aya kana tunawa lokacin da kake yaro karami har kana gaya wata lokacin muna yara ya aka yi ka girma har ka zo wannan wuri ashe ayoyin Allah ne waɗannan irin abubuwa fa zuku azabal khuldi ku dandani azaba ta dawwama bima kuntum ta'maluna saboda mugun aikin da kuke aikatawa fa zuqa zawal kunna kuntum inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun iyakan wanda za a yi masa wa'azi ya yadda ya yi imani da ayoyinmu da abin da muka faɗa wa manzanninmu manzanninmu suka idar idza zukiru biya in aka karanta musu ayoyin aka tunatar da su ikon Allah da girman Allah da gaskiyan manzanni da girman su a wurin Allah in an tuna masa wannan karru sujjadan nan da sai ga sun fari sun yi wa Allah sujjada saboda girman Allah ya riga ya cika zuciyarsu wa sabbahu bihamdi rabbihim nan da nan sai ka ji suna tasbihi suna gode wa Allah ubangijinsu a cikin a cikin sujjadar wa hum su la yastakbiruna basu dauki wannan cewa ta iblis ba domin shi iblis abubuwan da suka bar da shi kenan abe wastakbara ma mun ba da umurni yaji kuma yayi girman kai to duk wanda ya dauki girman kai in yayi wa annaba girman kai ne ya ki karɓar maganar su ya rena su sunansa kafiri dan wuta bakiyin Allah mai dawama har abada in kuwa malamai ne waliyai malamai magadan annaba suka yi wa'azi suka gama sai da suka gama sai sai su ce ko ku yi wa'azi ko kar ku yi wa'azi ba za mu canje matsayin mu ba a wa'azi ta bala kuma rawaye ba za mu canje matsayin mu ba to waɗanda suka yi karɓar maganar malamai sun ma fi yi karɓar maganan Allah in ne domin malamai wato su wakilai ne na annabawa annabawa kuma Allah ne ya aiko su ƙarshen shekarun Abdullahi ibn Abbasin baya gani to ƙarshen zamani lokacin zamanin sai na Usmanu harkoki sun riga sun ba da tsoro ‘ya'yan bayi sun girma’ tabarin da aka haifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sun girma baki sun yiwa a madina nan da nan sai a yi tawaye zamanin sai na usmanu ana yi masa tawaye yana hudu ba a jumma sai a zuwa kama sannan a karya ko kuma a ɗauko a zo a gaban sa a ce iftaistaja iftaistaja buɗe sura ta tara buɗe sura ta tara in aka buɗe sai ce guda Allah azizan lakum am an la taftaru wannan abubuwan da kake haka Allah ce kai ko kuma ƙarya kake wa Allah annabi sayyidina Usman ba ke wa wannan Abu Duk sai ya zama ba shi da kyau har aka yi tawaye aka zo aka kashe shi radiyallahu anhu hajan tawayen ma suka yi yadda a ɗauke shi a binne shi sai da daddare su Abdullahi Umar da waɗansu mataimaka aka je da dare aka binne shi bayan baki'a to wannan sai ya zama kuma kowane babba wa'annan ƴaƴan bayin ƴaƴan wanda suka shigo gari da waɗanda aka yi bayan manzo Allah inna suna yin rashin kunya Abdullahi ibn Abbas ana masa jagora sai ya da wasu mutane suna zaune suna zagin sayyidina Ali da ya wuce sai ya ce mai jagora su mu koma wajen waɗancan mutane da suke magana suka komo sai ya kafa zandansa a gaban su ce sannunku su ne ne muka wuce dazun nan muka ji suna zagin Allah sai suka ce uzu billah uzu billah uzu billah ya muna musulmi mu zagi Allah e to wai dazun nan da muke wajen mun ji kaman kuna zagin annabi suka ce uzu billah uzu billah muna musulmi ne za mu zagi annabi yace na ji kuna zagin sai na ali ce to wannan ba shi ya jawo kansa ba wannan ba shi ya jawo kansa ba yace wallahi na ji annabi yana cewa duk wanda ya zagi aliyu ya zage ni duk wanda ya zagi duk wanda ya zagi aliyu ya zage ni duk wanda ya zage ni ya zagi Allah to irin waɗannan abubuwa manyan bayin Allah sun sha wahalar su zamanin banu umayyata musamman shi sai na Ali mai daraja a wurin Allah wanda Allah ya girmama shi har ma abin yakan ba shi haushi in an in an masa abubuwan sun dame shi yakan yi wa amma bi nimati rabbika fahaddis wa amma bi nimati rabbika fahaddis yakan gode wa Allah kan ni'imomin da ya ba shi sai ka ji ya ce Muhammadun nabi akhi wa ibn ammi وحمزة سيد الشهداء عمي وجافر من غدا يمضي ويمسي يطير مع الملائكة أمي آه وفاطمة ابنة المختار وفاطمة ابنة المختار إرسي وقول دامها وقول دامها بدمي ولهمي ونجل المس- آه، وسبط المصطفى نجلاي منها ومن منهم له سهم كثامي sai ka ji ya ce sababtu mu ilal islami turran sariran ma baraktu awanin sulmi yace rashin kunyan da ake mini a yanzu na ce da duk musulmi kan ya san wane ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to in an san shi ma annabi muhammadu nan dan uwa na ne dan uwa ko ba dan uwan dangi ba a'a dan baffa na ne kuma akwai wanda ya nada shi ne shugaban shuhada Hamza kenan shi kuma baffa na ne dan uwan babana ne kuma akwai Jafar wanda ya je jihadi aka sare masa hannaye guda biyu sai Allah ya mayar masa hannaye na buga bujirin na mala'iku yanzu nan yana tashi kamar mala'ika tare da mala'iku ana kiransa Jafaru Fayyar to wannan Jafaru uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya da shi an san dai akwai yar manzon Allah sunan ta Fatimatu Zahra wanda tun da ake yin mata a duniya ba ta bayi ba a taɓa yin kamarta ba kuma ba za a yi ba a cikin mata ita kadai ta kai makamin udbul aqdabi a cikin wata shida kamun ta rasu a sai na abubakar a haɗa masa khilafa zahira da khilafa batira kun san wannan to ita wannan fa ita ce uwar gidana ita ce amaryata yar manzon Allah Fatimatu Zahara sannan kuma akwai samari guda biyu wanda annabi ke kiransa ‘ya'yansa sai da shuhada sai da shababi aljanna shugabannin samarin aljanna Hassan da Husaini wanda annabi ke kiransu ‘ya'yansa domin ranar da za a yi mubahala da shi da sayyidina ali da matarsa din uwar gidan tasa fatimatu zahara da yayan da guda biyu da shi ne da su ne ya fita don a yi mubahala din da kun san wannan to wai wane ne ya samu babban kaso cikin musulunci irin wannan wanda na samu sababtu mu ilal islami turran duk wanda ya shiga musulunci to na riga shi eh hakika sadu na bi waqasin ya ce wani lokaci ya zama su uku ne kawai musulmi a duk duniya wato yana nufin daga annabi sai abubakar sai shi to bai san abin da yake faruwa cikin gidan manzon Allah Khadija ta musulunta Ali ya musulunta ba kamun a fito wajen sadu da abubakar yace sababtu mu ilal islami turran kowa da kowa na riga shiga musulunci sagiran ma balagtu da hulmi ina fa yaro karami kowa shigo ya zama babban sahabi to da girman sa ya shigo musulunci watakila ma sai da yiwa wani abu sujjada kafin ya musulunta shi sai na ali ana ana kiransa karrama Allah wajhahu tujiran shekara takwas yake hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ransa ya bashi yakan gode wa Allah da waɗannan abubuwa da Allah ya bashi amma duka waɗannan abubuwa ana kiransu maziya abin da yake wajen abubakar shi na ke kiransa afzaliya tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya faɗa duka ya zama nassi ya ce imanin dukkan mutane da an tara su imanin abubakar zai rijayi nasu kuma sai na umar da kansa ya ce lokacin da yan ridda suka ki ba da zakka abubakar ya ce zai yaƙe su umar ya hana ya za ka yage su ai suna sallah suna azumi suna haji don ba su ba da zakka ba ka yage su ya ce wallahi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka zan yage shi to shi garin da kyar aka yarda da wannan magana tasa daga ba ta na rikice wallahi tun da ake aihuwa a duniya bayan annabi muhammadu ba a haifi wani mutum mai daraja irin abubakar ba ba don abubakar ba da rukunin musulunci ya zama hudu akwai tauhidi akwai sallah akwai azumi akwai haji babu zakka to shine ya dage yake lallahi zan yaki mutane akan ba da zakka to wannan abubuwa duka na sayyidina ali sunansa maziya Allah ya bibita shi da wasu abubuwan da bai wai waɗansu ba su kuma sai sai na bakar da sai na umaru wata muna zaune a cikin dakka tare da wani malami wanda ya fito daga iran wanda ba su da ra'ayin son abubakar da umaru sai muna magana da shi har muka iso kan irin wannan mushkila sai na ce ku kan mene damuwanku ne na kin abubakar da umaru idan maganan gado ne da fadima da aliyu da abbas suka je wajen abubakar ya bada gado yace shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annaba ba a gado mu shi ne ke damu don Allah ku lissafa mana kuɗin hazani bi manzilati sam'i wa basari waɗannan yadda suke a wurina kaman ido na ne da kunnena kuma annabi ya ce aliyu bi manzilati ra'asi min jasadi ya ce aliyu kaman kaina ne a jikin jikina yanzu abin da kuke so kenan kan annabi zama ba ido ba kunne tunda kun shafe abubakar kun shafe umaru su ne jin annabi da ganinsa in ji annabi din sai na ali kuma shine kansa yanzu kun shafe kan annabi ba ido ba kunne ya yi muku daɗi kenan ai duk abin da duk abin da annabi yake so Allah yana son sa Allah yana son Abubakar Allah yana son Umaru to daga bayan mun ya ce baya son Abubakar baya son Umaru da me zai cuci Abubakar da Umaru Allah yana son Aisha Allah yana son Hafsa daga bayan wani ya ce bai son Aisha bai son Hafsa me zai cuce su saboda haka wato hadari ne mutum ya shiga cikin waɗannan irin abubuwa na hadari hakika sayyidina ali yana da darajar da in ya lissafa ta ba mai kawo daraja irin tasa abubakar ma yana da tasa wanda allah ya bashi annabi ya isar sahabbai duk suna gari annabi da rashin lafiya tun daga alhamis juma'a asabar lahadi litinin wato wajen sallah goma sha bakwai annabi ya sa abubakar yi mutane sallah muru ababakar fali salli bin nafi ku gaya abubakar yi mutane sallah sai aisha ce ya rasulullahi ba zai iya ba kasar zuciyar abubakar ba zai iya ka ka inna kunna sahibu zusu ko kuma ta tura da kai da irin wanda annabi inna kai da kunna azim ni na ce ni na ce abubakar yi mutane sallah to shi yi wa mutane sallah guda goma sha bakwai sahabbai duk suna nan annabin da ina nan shi ne ya ba da umarni a yi haka saboda haka annabi ya yi abu ba a masa gyara shi komi nasa a gyare shi daga Allah saboda haka ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi ya ce sun abubakar da umaru da usmanu da aliyu ba sa taruwa cikin zuciya ɗaya sai zuciyar mumini ai kokari da tara su cikin zuciya don a samu alherin su kula da ɗin walau shi na da ate na kulle nafsi hudiha Allah ce da na ga dama da kowace na ba ta shiriyarta ya zama babu makiya annabawa dukkansu musulmi ne mutanen duniya ya zama ba makiya sahabbai dukkansu mutanen kirki ne mutanen duniya ya zama ba makiya waliye dukkan mutanen duniya mutanen kirki ne ya zama ba makiya bayin Allah salihai dukkansu mutanen mutane masu yi da na ga dama walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazalu mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum da Allah ya ga dama da mai da dukkan mutane iri ɗaya amma bai ga dama ba ta li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin al'ummatai na sanya musu hanyar shari'ar su daban hanyar ibadar su daban da na ga dama da na mai da su al'umma guda ɗaya innama iyakan mai yuminu bi ayatina wanda in an karanta mana an karanta masa ayoyin mu an masa wa'azi da su karru sujjada sai su fadi su yi sujjada wa sabbahu sai su yi tasbihi bi hamdi rabbi da gode wa Allah ubangijin su wa su la yastakbiru da ba sa yin girman kai duk wadannan abubuwa girman kai ne yake kawo su girman kai ne yasa ake zama kafiri a ki maganar annabawa jama'an ta illa bashar musulna girman kai yake za a zagi sahabbai a faɗi wani abu girman kai yake za a zagi waliyai girman kai ke sa a zagi salihan bayin Allah Allah kiyaye mu
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون su waɗannan bayina wanda in an karanta musu ayoyi na nan da nan suke faduwa su yi sujjada su yi tasbihi wayannan da nace inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza zukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bi hamdi rabbihim la yastakbirun tanajabe junubuhum yana daga cikin halayensu banda yin an karanta musu ayoyi su kan yi kuka su fadi suna sujjada banda wannan tanajabe junubuhum anil mazaji in dare ya yi haƙarƙarin su kan ɗaga haƙarƙarin su ya rabu da wurin baccin su wurin kwanciyar su je su yi ta sujjada da dare wanda zai bi tuna da rabbi sujjada wa kiyama a halin bayin Allah kenan da ta jabe junu wani mazaji sai su ɗaga haƙarƙarin su su raba haƙarƙarin da katiba ko da tabarma ko da gado ko da wani abin shi kuɗaɗe me za su yi sai su koma wajen Allah ubangijin suna sallah suna tasbihi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna roƙon Allah ubangijin suna bauta masa khawfan tsoron azabarsa wa tama'an da kuma kwaɗayin samun rahamarsa har samun yardarsa khawfan wa tama'an wa min ma razaqnahum yunfiqun bayan wannan kuma suna fidda zakka suna ba da kuɗin taimako
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وإن متالي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين با وتري كومي إسم ملائكة دون كسنشي komin isan manzo don manzanci bai san abin da Allah ya tanada waɗannan mutane ba akwai hadisai da yawa suke kawo irin waɗannan maganganu har ma Abu Huraira in ya faɗa kan ce iqra'u in shi'tum faqra'u in shi'tum in kun zo karanta tajabe junub ma madali yasu rabu kawu da wai madali fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum ba wanda ya san abin da Allah ya yi musu Allah ya aje musu mala ainun ra'at ido abin da ido bai taba gani ba wala uzunun samiyat kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi basharin qas bai taba ji suwa a zuciyar wani bawan Allah ba abin da Allah zai ba su kenan Allah ya sa da mu a cikin jaza bima kanu ya'malun Allah ya ba su wannan ne da falalasta amma jaza bima kanu ya'malun da fadalan Allah ke shiga aljanna amma sai da imani da aiki imani da aiki din nan za su shigar da kai aljanna amma ba su da ikon su rike ka cikin aljanna din niyyarka mai kyau ita za ta rike ka aljanna domin aikinka lissafaffe ne ladan sama a lissafe yake in ka shiga aljanna ya zama saboda aikin ne sa aka sa ka aljanna ba yi maganar farlan Allah ba ba yi maganar niyya ba ai kaga wata ran ladan zai kare sai su ga mutum yadda yan haya suke masu gidajen haya suke wa yan haya idan kuɗi ya ƙare su ce ko ka biya ko ka fita to amma aljanna ba haka ba ne duk musulmin da ka gani niyyarsa ko da shekara dubu nawa zai yi a duniya ba zai bar musulunci ba kowane musulmi haka yake haka dai ko kaga ya shiga aljanna sai ya zauna har abada ba zai fita ba niyyatul mu'min khairun min amalihi saboda niyyarsa mai kyau أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون wai wanda ya zo mumini kamar waɗannan mutane innama yu'minu bi ayatina alladhina la yuzkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim la yastakbiruna har zuwa inda muka tsaya din nan da mutanen da suke أئذا دللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد wai bayan mun mutu mun zama kashi mun zama kasa wai za a sake tashin mu zama mu zama mutane sababbi to waɗannan muminai sakamakon su aljanna a ba su aljanna ma la ainu ra'at wala uzun samiyat wala kaza la garibu shaygan waɗannan ku masu musu su kuma a tashe su kashi yadda za su faɗa wa Allah yanzu ga Allah mun ji mun gani mun tabbata a kai mu duniya za mu gyara halin mu za mu Allah ce ina ai maganan koma duniya babu saboda haka Allah yake ce a ban kana mumina wanda ya zo mumini ga makomansa aljanna zai samu mara ayyul ra'at wada uzun sabiyat wada kadara la gal basharin qad yayi daidai da fasikan wanda yake cewa ai za da lillahi fi lard inna la fi khalqin jadid ai ba za su zama daidai ba la yasawu kuma asbabun nuzuli wato sayyidina ali da walid ibn uqba fi ainihin walid ibn uqba yayi ta kirari wa kanza sayyidina nafi ka kifa nafi ka fasaha nafi ka cika ido nafi ka mai uskut ya fasil kai shiru fasiki to shine Allah ya saukar da wannan sai na ali mumini ne shi wancan walidu fasiki ne to ba su kadai ba kullum fasiki da mumini suna tare kuma Allah zai wa kowa aiki irin nasa a saka masa sakamako irin wanda ya dace da shi awa man kana muminan kaman kana fasika a da yastawun ai ba za su yi daidai ba أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون wato kamar yadda muka gaya maka dai su muminai za a saka musu a basu aljanna yadda aka faɗi sifanta din nan فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات sani waɗannan suka wanda suka yi imani suka yarda da Allah suka yarda da manzon Allah suka yarda da dukkan abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama suka yarda da shi to fa lahum jannatul ma'awa abin da Allah ya ajiye musu aljannar dawwama wanda ka ji su bin da dazu ma da ayyun ra'adu da uzun sabiyar nan ne wurin zaman su yawuna ilaiha nan za su tare nan ne wurin tarewar su farau jannatu wa nuzura wato shi ne ma masaukinsu na farko wato nuzul da larabci abin da za a fara baiwa bako in ya zo kamar in bako ya shigo ce a kai shi tirum a kai shi tirum ya kai shi tirum to a kawo masa ruwan sanyi a kawo masa lemo a kawo masa yayi a wata ƙasa a kawo masa kaza da kaza to ka dubi sitrum din yadda yake duka to ɗakin da za a kai kama kamar haka yake kamar dai mutumin da aka kai shi gadrum ya ga yadda gadirin yake ko to ya fitar da shi gadirin za a kai shi kurkuku ne ya karamin gida da babban gida to haka to ainihin su in an je lahira za a bai wa mutanen kirki masauki a aljanna a ba su duk abin da suke so farahun janna su ma duk da bima kanu ya amaru saboda sababin aikin da suka aikata Allah ya ba su saboda aikinsu amma da falalar Allah da kuma kyakkyawan niyyarsu da suka gudurce za su rike musulunci har abada. Ramin janna zuwa da rabi baka ne wani.
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم عذاب النار الذي كنتم به تكذبون أما الذين فسقوهم عليهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أويدوا بها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون kaji sakamakon mutanen kirki wanda suka yarda da Allah da abin da Allah ya aiko annabi da shi kaji sakamakon su fa amma allazina fasabu wanda ko suka raji hanyar Allah ba su bi hanyar Allah daidai ba kuma yau mun naru makoma su wuta makoma su wuta Allah kiyaye mu wa amma kullama aradu an yakhruju minha idan zabi yayi musu zabi yayi musu yawa a cikin wutar suka zo kamar suna so su fito daga wutar sai a yi ta dukan su maqami min hadidin a samu masaba na karfin wuta a yi ta dukan su a ce su koma cikin wutar ne kullum a radon ya kurju mina u'idu fiha suratul hajj min gammin u'idu fiha sai a mai da su cikin wutan a ce zuku azabal kullum ba rado ya kurju min na u'idu fiha wa qila lahum sai a ce musu zuku azabal nari allazi kuntum bihi tukazzibuna a ce ku shiga dai ku dandana azabar wuta din nan wanda kuka zamo kuna ƙaryatawa anan lamiri ya koma kan wuta وذوقوا عذاب النير الذي عذاب لبيري يا كوما كان عذابا أما أتكين سورة السبعي عذاب النير التي ديك يا كوما كان النار إني وذوقوا عذاب النير الذي كنتم به تكذبون وأنه في قرية
ولنذيقنهم من العذاب ولنذيقنهم من العذاب الاثنين
ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الذي دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون mu za mu ɗanɗana musu azaba wadda take koma bayan azaba azaba koma bayan azaba ita ce azabar duniya ko min tsananin azabar duniya ‘yar kaɗan ce dangane da azabar lahira, za mu ɗanɗana musu azabar duniya ‘yar kaɗan, kamar a kama su a badar, a kakkashe manyansu guda saba'in, a ɗaure sauran manyan guda saba'in, a ce sai sun fashi kansu su gamu da wulakanci wanda ba su zata zai same su ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam a badar yana zaune da Abdullahi Mas'udin. Abdullahi Mas'udin sahabi ne mai daraja mai girma amma wada ne sai annabi ce kai ana ana yi jihadi ana samun lada kai kana zaune ba za ka je ka kokarta mu jihaba ya rasulullah ni irin ni irin ne ko mai irin mu me za mu iya yi sai je ka dai ko Allah zai baka rabon sa sai ya tafi ko sai ya sa akwai samari daga Madina su abinda suke so yau a nuna musu wane ne Abu Jahali su kashe shi aka nuna musu kashe shi ya fari har har har rai mutu sai ga Abdullahi Mas'udi ya zo ya samu bai mutu din ba ce kai Abu Jali Amr ibn Hisham ka faɗi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka yarda da annabi Muhammadu ga halin da kake ciki yanzu in je masa albishi ka kamun ka mutu ka musulunci shi baya son Muhammadu kuma ba zai so Muhammadu har abada yake nan sai Abdullahi ibn Mas'udi ya caccaka ya caccaka ya karasa banza sai ɗaure kunnen da da wata igiya ya ɗaure kunnen ya dajiya ki ki ki har ya kai gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kai gaban kan gaban manzo Allah yace kaji kaji yadda muka yi da shi amma kaji yadda yace yace ah inna fir'auni ashaddu min fir'auna Musa fir'auna na ya fi fir'auna fir'auna Musa muni fir'auna Musa da ya ga halaka yace la ilaha illa allazi amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila amma fir'auna na ga mutuwa ya gani ya ba da wasiki baya so na ko ba zai so ni ba har abada amma fir'auna na ashaddu min fir'auna Musa wato Allah ya karya gadon bayan kafiran a Badar yana daga cikin azabu lalle kuma an musu addu'a Allah ya jarrabe su da yunwa shekara bakwai sun sha wahalar yunwa shekara bakwai sinina ka sinini Yusufa sannan kuma a ga, ga, ga bala'o'i na rashin lafiya iri-iri saboda abin da suka yi wa Allah da ƙin aikansa da ƙin annabinsa sallallahu alaihi wasallam dunar azabi lakbar wannan faɗan kaɗan kenan kamun babbar azaba ta zo idan kafiri ya kamu da ciwon ajali to daga lokacin wasi ya rabu da jin daɗi kenan har abada kullum azaba karuwa take yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye kuma don Allah don annabi mu yi wa kanmu wa'azi wannan karatun Qur'ani da ake karantawa mu fa ake karantawa waɗanda muke da sauran rai wanda ba su zo ba ba su zo ba tukura sai su zuwa karanta musu wanda suka mutu kuma abin da ake faɗa musu nan ko sun yarda ko ba su yarda ba dai sun gani yanzu da idonsu to yanzu mu ne muke kan hanya ya kamata mu gyara halayenmu duk abubuwan da muka ji ba su da kyau din nan saboda su ne Allah ke halakar da mutane to mu nisanci waɗannan abubuwa musamman abubuwan da suke faruwa na na zagin bayin Allah musamman sahabbai a wurin waɗansu musamman zagin waliyai a wurin waɗansu gurɓata halin mutane irin abubuwan da suke faruwa don Allah ai adalci don Allah ai adalci a zama kamar yadda musulunci ya tsara mana mu bi musulunci abin da ya tsara mana shehu Ibrahim ya ce da kowane musulmi ya bi tsarin da musulunci ya tsara mana da dukkan mu da mun zama waliyai aka ce wani tsari ne yace tsarin da musulunci ya tsara mana yana nuna mana farkon sallah da ƙarshen sallah shine halin musulunci farkon sallah musulmi zai daga hannunsa ya tsaya gaban Allah ce Allah gani ni bawanka yau ba ni da kowa ba ni da komai na zubar da komai na koma wurin gabar da kowa sai ga Allahu akbar to in ka yaka kai wa Allah bin da yake so ka zubar da komai ka koma gare shi ka kadai tashi ka bauta maza wannan abin da Allah yake so kare wazkuri ma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila to in ka yaka Allah ya aje maka lada ya aje maka aljanna kamun ka gama sallar ko biyu ce ko uku ce ko hudun ce kaman an tambaye ga Allah zai kai masa yadda yake so to ya za ka yi da bayinsa sai yanzu ya aje maka lada da yawa ya aje maka aljanna ya za ka yi da bayinsa ana jin tsoron kada ka cuci bayinsa ka bugi wannan ka ci mutuncin wannan ka ji wa wannan ciwo ka yi kazafi wa wannan ka zagi wannan ka yi kaza ka yi kaza duk za su yi karanka wajen Allah Allah zai ɗebi ladanka ya biya maka baji da shi sai ladan ya ƙare an rasa sauran lada ai ta ɗebo alhakin mutane ana ƙara maka alhakin ka a jefa ka a wuta yace a a ai ba zan yi haka ba ai ina da hankali na na zan bayin Allah iri biyu ne akwai wanda suke karɓar takarda ta hannun dama akwai masu karɓar takarda ta hannun hagu duk zan zauna da su a duniya lafiya da kaga ma yadda zan yi assalamu alaikum assalamu alaikum kowa zan zauna da shi lafiya to wannan shine halin musulunci amma ba halin zage-zage da kafirtarwa da yin abubuwa marasa kyau don Allah don annabi wannan alkur'ani a wannan wata mu gyara halayenmu kar mu mai da ainihin watan da ake bautawa Allah da kuma alkur'anin da ake shi yadda jama'a ya zama watan zagi littafin zagi to Allah mu tsaya mu gyara halayenmu mu gyara halayenmu ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون دكا الظالمين بقى الظالمين ديبي ba azzalimin da ya fi min man zikira wanda aka yi masa wa'azi bi ayatina wa man duna zikira bi ayati rabbih aka aka masa wa'azi da ayoyin Allah ubangijinsa kamar yadda aka yi wadancan mutane suka yarda suka faɗi suka yi sujjida suka yi tasbihi innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim la yastaghfiruna to idan an yi haka to an yi fa mai kyau amma in ba yi haka ba wa man azlamu wani azzalumi ka samu wani azzalumi ne ka samu wanda ya fi mimman zukira bi ayati rabbi thumma arada anha wanda aka yi masa da wa'azi da ayoyin Allah ubangijinsa ya kau da kai kawan ba da shi ake ba thumma arada anha inna min al-mujrimina muntaqimun inna mu in ji Allah al'azim ina magana da nunul azamati inna mu muntajimuna masu ramawa ne masu mugun kamu ne minal mujrimina daga waɗannan miyagu za mu musu mummunan kamu kamar yadda ka ji ya wuce din nan za su zo da kansu na kuga suna ce rabbana absarna wa samina farjina na mursalin na mukinuna to muna da tanadin za mu musu mugun kamu mugun sakamako sai a kawo watsu zahiri maudiyar mudmari kaman kaman yadda za a ce inna minhum muntaqimuna sai ka ce inna minal mujrimina muntaqimuna
alhamdulillah kam kallah to alhamdulillah akan kallah ko tambaya to Allah ta mu sai a mai tambaya na cewa Allah ya kara mashi lafiya Allah kuma ya kara masa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai tambaya ya ce mutum ne ya auri mata kristiyan to suna zaune sai ta samu juna biyu ha ta je wurin aihuwa sai Allah ya karbi ranta ita da dan duka to ina cewa to wal makawarta ya kamata a bisa ta ita wannan matan ha ita ƴaƴanta abun ne ta makarantar musulmi ita ko abun ne ta makarantar yan uwanta na'am sai tambaya ta biyu Aha.
mai tambaya na cewa a yi musu bayani game da hada sallah Eh.
don ya ga wasu suna hada sallah kamar ba kan ka'ida ba Eh, haɗa sallah sai larura laruran hadiri yana sa haɗa sallan magariba da isha'i amma mu wasu wazifa a yanzu ba mu da wannan larurar domin ko ana ruwa ko ba a ruwa ba za mu fita ga masallacin ba mun sallan magariba mun yi nafila sai mun zauna mun yi wazifa mun yi sallan isha'i tukuna mu fita to in akwai ruwa ruwa zai sa a yi haka in ku ba ruwa amma akwai tabo akwai duhu za a hada magariba da isha'i to yanzu tabo da duhu ya ya kau a wurin manyan garuruka don akwai kwalta akwai lantarki ba tabo ba duhu kenan to wannan duk ba za a hada ba to ana hada sallah saboda rashin lafiya ana hada sallah a a mina a- ana hada sallah a arfa sauran hada sallah duka sai matafi in ya ga hada sallar ne zai fi masa daidai don in ya hau mota yanzu ya yi azhar in ya hau mota bai san lokacin da zai sauka ba to daga yin sallar azhar sai ya yi la'asar bai sani ba ko sai rana ta fadi kafin ya samu ya samu sauka to ana ana hada sallah saboda haka amma kuma in ya zama wata larura ce ba irin wanda na faɗa ba ita ma tana sa a hada sallah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hada sallah a gari ba irin wannan larurar ko na tafiya ko na ah, ko na hadiri ko na tabo da abin da da wani abubuwa sai ainihin imam malik ma da yace za a hada sa- sallah saboda tabo da duhu ah, laisu ya yi masa magana ya ce ina ka samu wannan hujja a ina ka samu wannan hujja ya yi ta faɗa shi laisu musadin ne saboda haka amma mutum ba za a ce in ya hada sallar magariba da isha'i ba tare da larura ba bayi da sallah ba amma dai ba haka aka ce ba idan matanka hudu ne kowace da ɗakinta to sai ka ce ɗaya ta koma ɗakin ƴar uwarta saboda za ka gyara ɗakinta wannan ba laifi amma in ka ce ta koma ɗakin ƴar uwarta saboda mai mai gida haka na ga dama gidana ne za a zauna eh don haka in ka tura wa azhar la'azar ba lokacin ta ba sai la'azar ta ce ya ka tura ni ɗakin wata ba ɗaki na ba na da ɗaki na kuwa haka ko in ka tura wa isha'i ah, ba larura ka tura mata ah, ka hada ta da magariba ita ma haka za ta faɗa saboda haka sai a ajiye su kamar yadda aka ajiye su din amma misali a a Iran na gani suna hada sallah ba tare da waɗannan irin larurori ba da na je Iran na ga suna hadawa alhamdulillah kan Allah sai addu'a
Allah ya kiyaye mu Allah ji mu Allah ji kan iyayen mu da iyayen iyayen mu da marayen mu da marayen marayen mu Allah ya saka shi wani mudare Allah ji kan da mata rayu da batu Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun masu neman addu'a a wurin mu albarka na sallallahu alaihi wasallam duk masu neman addu'a wurin mu, Allah ya biya musu bukata abin da suke tsoro Allah ya kiyaye su abin da suke neman Allah ya ba su mu yi ta addu'a wa kasar mu yadda aka ba mu sabuwar gwamnati mu yi ta addu'a Allah ya kiyaye ta sharrukan masu sharri saboda ta ta- ta yi mana aikin da muke zamani za ta yi mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka na sallallahu alaihi wasallam ina masu shiga da riga da riga tijaniya Allah bai ce kowa ya dole ba amma ya kwadaitar da yawa wasu kurin marabbika bukratan wa asila ya yi zumunta kulla ya yi lalina amri kulla zikiran kafirin wa sabbi bukratan wa asilan ya kira a zo a yi ta yi a yi ta yi amma bai ce dole ba inna hadi tazkira wa biye mana faman sha ta kaza ila rabbi sabila wanda ya ga dama bayar na wannan wannan wazi ya dauki hanya zuwa ga Allah ubangijinsa saboda haka idan mutum ya ya zo zai shiga sai a gaya masa in fa mutum ya shiga ya dauki alkawari kenan ba zai bari ba wa ku bil hadith da aka na mas'uran kuma za a hada rigar tijaniya da wata dariƙa ba ita kare za a riga dari duk wani ya zuga dari uku da goma sha uku ba hada tijaniya da kowace dariƙa cikin su sannan kuma ba zuwa ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin tijjaniya amma dukkan waliyan Allah muna son su muna girmama su kamun nan shin ziyarar waliyi wajibi ne akan musulmi in wajibi ne to shehu tijjani ya hana wajibi in ko ba wajibi ne ganin dama ne to in ganin dama ne inda shehu tijjani ce mu shiga nan za mu shiga inda shekar mu shiga ba za mu shiga ba Eh, ba hada dariƙar da wata dariƙa ba ziyarar su wani sai wani cikin dariƙa za a kula da sallah a rika da cikin jama'a in an samu za a girma iyaye musu biyayya za a yi jami'in wazifa da jami'in zikirin juma'a ko in an samu jama'a ko ba a shanta ba duk wanda ya da wannan sharadi na ba shi daga shauti ya ko da ban san wani sana kama ba Amin.
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi Amin.
rabbil alamin آمين iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب هكذا العالمين.
الأرض